بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Cikin masalar da yake bayani Ah, yana cikin tsirrai suke bayani da lokaci. In tsaya a gaba, ko a da duka ta da yin da suke da yin da tsirrai. Zaman da yin addu'a da yin goma, wanda babban sahabi ne na musamman da yin da wucin mani. Sahabi da goma shi ne da yin يتفرغ ألف لام ميم تنزيل السجدة مسألة baya yi bacci sai ya سورة السجدة ألف لام لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى آيوي ثلاثين sai annabi ya karanta ta har zuwa ƙarshe suratul sajda ita ce surar da manzo Allah yake karanta ta duk ranar juma'a bayan a sallar asubahi har da aka ta suratul sajda duk juma'a annabi da ita yi dan sahabbai da yawa saboda yawan karanta da annabi yake suka hadace sallar asuba ta ranar juma'a domin babu sallar da ta fi kowace salloli guda biyar da muke kullum sallar da ta fi kowace tsada ita ce sallar asuba ta ranar juma'a hadisi ya tabbata to ka ka daina barin sallar juma'ar sallah ko da kana makara da ranar juma'a dai sallar asuba ka tafi ta fi kowace tsada to annabi yana karantawa a raka'a farko bayan fatiha yana karanta wannan sura alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin an ce mata suratul sajada saboda akwai sujada a ciki akwai sujada a ayata goma sha biyar za a yi sujada sannan a raka ta biyu misali bayan fatiha sai ka raka hal ata adal insani hilun min al-jahil to wannan sura din zalla yana karanta ta duk dare baya bacci malamai suka ce hikima a cikin karanta ta wallahu adam shine tana tana saboda mutum labarin lahira domin ka ɗauko ta daga farko nan yanzu ba tafsirin da rami ba za ka ji bayanin lahira kawai da aljanna da yadda za ka shiga aljanna da ka yadda yadda ake zama a ranar nan alkiyama surar ta bayan ta fara buɗewa da tauhidi alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin kaga zancen Allah yake am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qawman ma atahum min nadhirin min qabl har zuwa ƙarshe to tana magana akan tauhidi sannan sai ta fara yi wa mutum bayanin yadda aka fara halittarka yadda halittarka ta fara tun daga bani har ka koma kaza har ka zo ka zama mutum sannan sai bayan haka sai take ma bayani akan kuma akwai alkiyama nan akwai tashi daga cikin kabari saboda haka kai shiri cewa za ku haɗu da Allah domin in ka tashi daga kabarin nan to shi ne za a yi muƙabala gaba da gaba da Allah duk bayanin Allah da kake yi ma ana bayani ne ana gaya ma Allah ya ce kaza Allah amma ranar alkiyama za ka da Allah za ku zauna ku tattauna za Allah ya ce na rantse da wanda numfashi na yi a hannunsa babu wani a cikin kusa ya tattauna da Allah gaba da gaba laisa bainahu wa bainahu turjuma ba kafin ta tsakanin kai da Allah kai ne za ku fita zalaci za ka duba gaban ka da dukkan da kai ka duba hagun ka za ka ga wuta ce ga tana Allah zai ma tambaya ta amsa ba mai ma tarjiya ba mai fassara kenan kowa sai ya iya larabci kowa ko ba balarabe ba ne kai za ku yi magana da Allah ba ka hujja Allah zai yi ma mallakar ka amsa tambaye ka ka amsa nan ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kullum cewa haɗuwanku da Allah ka zama cewa ka samu rahamarsa wani balarabin kawai musulmi ne kai cewa da shi lokacin da na cewa sai kowa ya gane da Allah ya yi mata tambayoyi a yi masa misali ya ce wannan ganawar da za a yi wani da yake yi ko kuwa Allah ne aka ce Allah ne ke sai ya ce to na sha ya ce sai Allah ne na sha ya ce aka ce saboda ya ce saboda mai ya sa sunansa Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim tunda Allah ya sa wa kansa wannan siffar ta rahama to na san zai maka bana alkiyama domin kafiri ma idan Allah ya buɗe kofar rahama kafirai ma su so suke Allah zai yi sai sai sai bisa to rahmar Allah ka neme ta kullum ya Allah ranar da za mu mukabala da kai za mu zauna kai mun tambayoyi ya ubangiji Allah ka ba mu kyakkyawan tsayuwa Allah domin a cikin wannan hadisin da yake bayanin tattaunawa tsakanin bawa da ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai tambaye ka wani ranar kaza ga wajen kaza kayi kaza na sa'a aka ce haka ne ya ubangiji na yi kuma ba tona ma asiri ba ban kuma wani ya gano ba haka yake ya ubangiji da na so da na bar wani sun gani mutum ce ce ce ki maka tawai haka yake ya ranar da zama ka yi a waje ka ranar ba mu ke ce ce tun da na rufa ma asiri a duniya to yau ma mu shi da aljanna can amma yau ma an rufa ma asiri tun da haka agar kun tafi Allah ku to nan asiri a duniya ya bayan Allah mutum yana wani laifi a tona agali matsala ce ba shi da kyau shi sa la yuhibbu Allahu al-jahl bisu isan da ke wani sabo karkatuwa ba wanda ya gani kuma wajen Allah karkatuwa tafi wajen su tattare mana ku idan har za ka faɗa sai dai ka faɗa wa wanda zai zama zai ma nasiha zai kura ka hanya amma faɗa ta burge a yi mu muke kaza a yi mu muke kaza idan da ba da to yanzu kuma ka fito da in da ya yage ma to yanzu kuma an basu kada wani kiki na abotaka na na shaidanci ya sa ka dinga faɗan wasu laifuka karfi kuma in wanda za ka gaya wasu Allah cikin dare kai ya Allah na yi sabo kasa ka gani a tabbatar tun da garba masu ina kaunar ka garba masu har a lahira kar a amma mun da asiri mutum yana wani laifi a zo a kama shi a duniya nan ko matsala ce baya ba da isharar cewa lahirar ba za a masu shi ne problem amma ta yi ba wanda ya gani idan ya gana ma zai buɗa amma bai bari wani ya gani ba wannan alama ce ta alkhairi gare ka cewa an kai kyakkyawan ruwa ranar lahirar ma haka zai lullube sai ce ka wuce haka babu isar ibn kudama ya kawo a nan masu wannan bani asiri ibn kudama a cikin kitabun tawabi a lokacin annabi musa an samu fari ba kuwa annabi musa ya kira banu isra'ili a zo a ji a roƙi ruwa aka fita roƙar ruwa aka yi sallah ana ta roƙon allah sai allah ya yi wa annabi musa wahayi ya musa ba zan ba domin akwai wani mutum ɗaya a cikin gudun shekarar sa arba'in sako yake saba mu yanzu baya fita sako zan yake shekarar arba'in saboda shi ne fushi na kawo muku wannan farko tsoron idan kuna son shayar wannan mutumin daya ku ce ya fita daga cikin ku in kun roƙe ni zan ba ku sai annabi Musa Allah ya ce yi shedan annabi Musa ya tsaga kuriyarsa ya ku bani Isra'ila a gorin cin da ya cikin mutum shekararsa arba'in yana saba Allah baya bauta Allah sako koyi saboda shi aka samu mana wannan bar idan Allah ya ce ba zai shayar da mu ba sai wannan mutum ya tsawa ka ya kai wanda kai shekara arba'in kana safan Allah kana jin ka fita daga cikin mu sai ka fita za an ba haka ba duk za a halaka mutumin nan yana ciki ya juya haka ya ji ya yi gaba wanda ya tashi sai ce to da ni ake saboda ya san kansa balin insanu ala nafsihi kowa ya san ya ji ya yi ya sai to da ni ake sai ya haka da kansa cikin rigarsa ya ce ya ubangiji shekara ta arba'in ina sabon kuma baka bari kowa ya ga wannan sabon daga ni shi shi kuma yau na shigo cikin tawagar wanda sun tubo zuwa ga منظور من الاستقبال من الموضوع يأتون الناس كيف هذا الاتفاق؟
الله أكبر yana faɗar da shi kawai sai tsawa sai iska sai ruwa shaddada sai kowa yana mutu duk kowa sai ta a ƙarƙar ruwa na musa shi ne koma yace ya ubangiji ta ce sai mutum ya mutu kuma bai ku tafi gashi ruwan yace ya musa wannan mutumin da na haɗa ku ruwa ɗan shi yanzu kuma ɗan shi na babu الله
ya yi ruwa mai kyau ya faɗa min wata magana wanda yake haka yi shekara ta arba'in na rufa masu yana sabon ba wanda ya taba sanya yanayi ko kuma ya zama yana yana cikin masu istigbari kuma sai mu bari da ya ce ya kai lalle wani mutum wanda ya kanta ya kuma ji na mun shi saba da shi wannan mutumin kirki ne ya ce ya musa shekara arba'in na rufa masu yin yau ba rufa masu sai ma ba a saki haka Allah yake in dai ya rufa ma asiri akan sabon da kake kana tabbatar shi ba wanda ya kai kuka koma wajen Allah yana yi maka shara ne cewa tuba ka dawo jena in ka tuba wallahi zai karbe ka yadda ya lullube ka din nan haka a lahirar zai lullube ka sai ya nuna ma hanya aljanna tafi zura a guje ka tafi Allah ya kuma mana shi duniya da kai to wannan sura tana cikin surorin da suke cewa ka shiryu ka nutsu da ubangiji za ka koma wajensa duk iya shekarun da za ka yi za ka koma dai wajen Allah saboda ka yi shirin komawa mene ne shirin koma kan shi ne ka tanadar wa kanka wani abu da za ka dinga yi su ya kusa da kai wajen Allah shi ne tasbihi istighfarin salatin annabi dukkan abin da yake as-salihat ana son mutum ya yi tasbihi duk sanda kake shekara arba'in to ka kai duk in ragowar kankara an gama bakansu hatta idza balaga ashudda wa balaga arba'in sanatan qala li rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati Allah ya ce duk sanda mutum ya kai ashudda an fara jan kunne ashudda shi ne shekara talatin da uku sanda kake talatin da uku ka fara kikin sawa wata daga arba'in nisa an ka kai shekara arba'in to Allah ya ce sannan ka koma addu'a ka ita addu'a domin gangara kuma insani ko da za ka kai shekara ɗaya an gama duk annaba za ku ga cewa sai sun kai shekara arba'in ake ba su annabta suke zama manzanni saboda shi ne shekara na nutsuwa. Iya an da Allah ya ma uzuri kan ku ja a kuma nadir furfura daga sannan za ka ta fara rubo ɗaya biyu uku ta kai a to an ja kunnan ta shiryu farkin sawa mutuwa ta yi zuwa mako saboda ka sai kai ta tasiri kai tasirin Allah kare a masallaci ka zama mutane wanda idan mutuwa ta zo ka same ka a cikin shirka. Allah ya sallame mu cikin alkhairi. Sannan manzo Allah yana karanta suratul mulk ita ce tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in duk da daddare annabi baya bacci sai ya karanta ta. Ita ma aya 30 ce. Kaga za ka karanta ayoyi nawa kenan? Cikin suratul sajda 30 suratul mulk 30. Wannan ita suratul mulk hikima tana kare mutum daga azabar kabari domin ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana ce mata almani sunanta lauya tana yi wa mai karanta da lauya a cikin kabari tana hana ai masa tambayoyin kabari duk wanda yake karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulku da daddare kafin bacci ba sharadi bane sai ka kawo ka hau kan shi kwata in dai dare yayi ka karanta ta bayan magariba ne bayan isha ne a sai ka hau kucin faɗa kare ka dai karanta ta a daddare to za ta yi ma lauya a cikin gabar ji masu za ta ana yi ma azaba cikin gabar ta inda mazala ce idan masu tambaya suka zo suka tashe ka za su yi ma tambaya sai ka zo ta tsaya a gabansu cewa mutane shi in tambaye ce ni a yi kullum sai ya karanta sauraron na nemi matsayin a tare shi zalaice sunanta ma a shafa'a tana ceton wanda yake karanta ta ranar alkiyama ta sa a kan gare masa zambai. Tsoron idan ba ka karanta ta ka zama kana cikin masu karanta suratul mulk. Idan an hanzan Allah za a ce kullum sai ya karanta ta da daddare, ya ni da kai. shi waye ne tambaya a daidai wa masu kabarin tambaya ba ma an ana yi to shi annan ba za a yi mai tambaya ba amma kai ake koyawa ni da kai ake koya saboda misala yana daga cikin addu'o'in da yake yi kafin ya bacci shine suratu wancan dan ka karanta ta amma ka yi nemi ma'anarta ka gane ma'anarta abin da take karantarwa da kuma suratul mulki ya amfanin karanta su tana hanawa a mutum azabar kabari kuma bishara ce duk abin da ka samu a kabari to na gaba kari mana na gaba ya fi to ka shiga kabari ba a yi mata ba to tun da ba a yi mata ba ba ka ga ba kai ba zancen azaba ballantana ai sai an mata ba ka ka san amsa sannan za a nufi mutum ko ko ba a yi mama ga wata ta zo ta kare da surutu to saboda haka yanzu cikin ni'ima ta fi saboda ka yi kokawa da shaitan dan yanzu matsalar kuma tsakanin mu ne da shaitan zai banka karanta ko ba zai banka ba dan yanzu ka fara karanta su wata ɗaya wata in za ka fita abinci ba sai da qur'ani ba duk guda ɗin wata ɗaya yau kai kullum sai ka yi wata za ka fita haddace su sosai ma duk guda ɗin haka faɗa mu yanzu mu da shaitan ne zai balle ni kuma zai balle ni ba to kai kokarin ka kayan shi tam ya ji ba daɗi ya hana sai ka yi tun da manzo Allah ya yi kai ma ka so ka so haka ku kiyaye wannan wato sikirai ko kuma wannan addu'o'i shine suratul as-sajda da suratul mulk manzo Allah yana yi kullum kafin ya bacci saboda haka kai ma wato zama al'adarka ɗabi'arka ka karanta su kullum a hukumanci. Zikiri na gaba, yanzu mu kiyaye samu zikiri na goma ɗari da goma. Zikiri na ɗari da goma sha ɗaya, wanda a kan samanin ya taƙaita a cikin wannan littafi na Hisab Muslim a kan zancen addu'o'i da kwanciyar bacci. Shi ne hadisin Al-Bara bin Hadi, wanda hadisin yana cikin sahihul Bukhari da Muslim. babban sahabi al-bara bin azib yake cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mu kai bara idza ataita mawdi'a babu shi a cikin rubutu isin ce amma shine asalin hadisi cewa yin shi idan ka zo makwancinka za ka kwanta fatawadda wudu'aka lis-salat ka yi alwala irin sallah idan kake alwala mana kar ka kwanta ba alwala mun kwanciya da alwala yana da albarka idan mutum ya yi alwala ya kwanta duk juyawar da za ka akwai mala'ika yana cewa Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama duk juyin da za ka dama hagu sai ka yi da alwala sannan ka yi shiri ko da mutuwa ta zo ka zo ta tattake cikin tsari yiwuwa wannan kwanciyar ba za ta tashi ba to yana daga cikin hikima ta kwanta cikin sarki shi yasa za ka ga cewa mafacin ya mutu farkon abin da ake masa sarki sannan a yi masa adana to sau haka ana son ta kwanta da alwalaka domin idan mutuwa ta zo ta zo ta same ka a cikin sarki sannan sai na ta Allah ya ce masa sun mafacin ana shafikin aini sannan in za ka kwanta ka kwanta a ɓarinka na dama haka yi ga albara bin asi in za ka kwanta ka fara yin alwala alwala cikakkiya irin wanda kake yi ta sallah sannan ka kwanta a farin dama shi ma wannan ana mutakar gwagwarmaya da shi dama wala wani da ya zo sai ka hagu yake kwanci ya fi jin daɗin kwanci hagu sai kawai istancin shi ɗan shi ɗan ci na shi ɗan kawai wai kake yi irabin da annabi ce amma ka ga umarni annabi ya bawa albara ibn as kai alwala alwalan ba sai ka wani yana kokarin kauce mata saboda idan sai ya fara yayi in yana ganin ya tafi ruwa mabacin zai gudu shi kuma bacin yake so yi wata ta shedan fulani da shaidan domin kana hawa ka gwada komai yaji da ka buɗe wani text ka ga wani anan zai ka ga baccin ya warware na'am sai ka ga mutum ya shiga saboda abin da yake shi ke amma ka yi alwalar sannan in ka zo ka fara ko da za ka juya ɗaya hagu amma farkon ku ce ka kwanta da ɓangaren dama mun karanta a baya in annabi yusuf zai kwanta da ɓangaren dama yake kuma ya shimfiɗa tafinsa na dama ya ɗora kuncinsa na dama a kai haka yake haka annabi yake yi. sauran ka fara yin wani haka manzo Allah ya ga wa Al-Bara ibn Azib sannan sai manzo Allah ya ce masa sun makul sannan ka ce shi ne zikirin kaga abu abu nawa annabi ya umarce shi da shi guda uku in ya zo kwanciya ya yi alwala sannan ya kwanta a ɓangaren sa na dama sannan ya ce ga abin da zai ce Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk ya ubangiji ni din na miƙa wuya zuwa gare ka na miƙa kaina zuwa gare ka ni na gare ka gabaki ɗaya na na baka wa wajjahtu wajhiya ilayk fuskata ta addini na na juyo ta zuwa gare ka dan gashi na kwanta da dama yadda manzon Allah ya ce wa fawwaqtu amri ilayk na mai da al'amari na komai zuwa gare ka yanzu sun kwanta za ka zara rai to na dawo na ne komai zuwa gare ka. abin da kaga ya dace kai mu dan ni na kalli Allah wa alhataka bahari ilai na jingina bayana na jingina da kai Allah kamar yadda wannan bawan Allah ya jingina haka ake nufi ma'ana Allah na jingina da kai Allah na jingina da kai na san ba za ka goce faɗa na dawo wajen ka kenan ma'ana na mai da kai na gaba ki dai zuwa gaba رغبة ورهبة إليه أنا لفتي نعم خير نعم جن صورا أسابك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك فإبس فإن وتمنى لذا تسيرت لي دقيقين سيدي وجنك تكاو نعم akwai babban magana a ciki la malja ana la malja la malja ba inda zan fake wala malja minka ba inda zan kuce maka Allah illa ilayka sai dai dawo ka wannan akwai jan hankali wanda yake ganin cewa a'a wani ya yi sabo wai gabe kuma sai abin kirki za ka goni ya gina masallaci sai Allah ba zai karɓa ba saboda ne kuɗin sata ai a cikin kuɗin gwamnati ya kwasa kuma ya zo wa Allah masallaci har Allah zai karɓa ma shi kuma baka san me yasa yayi ba mewa da ya saci kuɗin ko ya yi zalunci ko menene ya ji a ransa cewa laifi ne. ya zai yi ya samu wata hanya da zai dan samu sauki ko wajen Allah sai zo gina masallaci sai je makarantar Islamiyya sai ya ɗauki kuɗin yake kaza yake kaza na ce Allah ya annabi ya ga mana cewa inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ubangiji sarkakakke bai karban abu sai mai sarki to shi nan ba zuwa ake ci a karba ba ya yanke kuɗinsa na haram amma ya yi masallaci ya yi rijiyar burtsatse da su ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi bai ce Allah ya tafa amma in Allah ya ga dama sai ya kuba mutanen da suke amfani da masallaci abin da ake yi da ikiyar abin Allah ya ga dama sai ya kankare masu wancan da ko ai wancan su mutane ne kudin ƙasa ce yake ba ina da haƙƙi kana da haƙƙi wancan yana da haƙƙi ba ga bane kudin Najeriya ya kwasa miliyan miliyan ɗari da wani abu idan aka kira waka kai mai haƙƙi kana zuwa lahira sai ake mahalla ta aljanna ta sai ka shiga za ka tuna da wannan haƙƙin duk wanda yake da haƙƙin aka ci gaba aljanna ya ce za ka tuna aka mai ma wani sata nan shi an yafe masa da rahama Allah kai ne haƙƙin an ce shiga aljanna kai ma da rahama Allah to me yake nema ne duk abin da muke me muke nema ne a shiga aljanna rahama Allah ko ba gaba to sun yi yadda kuwa aljanna abin da nake so cewa nan shine cewa kar ka zama cewa saban da kake na Allah ya hana ka koma wuta Allah shine ma'ana wannan magana ba ka da wani mafita in ba wajen Allah ba duk saban ka koma wajen Allah kawai wata rankin Allah ya kalli zuciyarka da kyau sai ya hana ka samu kuma ya gafarta maka lokacin da muka yi bayani kan aikin hajji a nan na kawo muku ta kissa da wani bawan Allah shi da wani saurayi suka je miƙaci dattijan na ya ce labbaik Allahumma hajja labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak suna tare da wani matashi sai matashin nan daga sama sai ya ji ana cewa la labbaik wa la sa'adaina Allah baya bukatar baya harafin su sai wannan saurayi sai kalli dattijan na ya ce ka ji abin da nake ko ya ce na ji ka ce labbaik Allahumma labbaik amma Allah ya ce baya maraba da kai sai ce shekara ta arba'in duk sanda na zo nan na ce labbaik Allahumma labbaik sai an gaya mu hajji na arba'in haka ake ce ya ce kuma ka ci gaba da yi ya ce to wurin wa zan koma ina za ni haka zan ci gaba na yi rana ɗaya zai iya cewa to ya karɓe duk abin soyayyacin kwana a shekara kuna gane maganar duk sanda ka samu kanka a cikin sabon Allah ɗaya ya sa na yi kasa na yi kasa. Domin shi Allah ba a saba masa ba a bin su sai daga nan masa. Tun da ga daman ba za su sace shi ba sai a halakar da mutum ba kafin ya saba. Ko yana cikin sa in ga masa ma yana ta samun abubuwa kuma yana saba. Ganin damarsa abin da ake so a ƙarshe ka tuba. Allah ya halicce ka ya tsara sai kai sa. Allah da ya tashi sai ya halicci mala'iku sai ya ce la ya asu na Allah ma abu. Su ba sa sa. Don haka ba ka taɓa ji a cikin harkokin zikirar da mala'iku suke ba ka jan ce mala'ika yana cewa Allah ka gafarta mu ba. Ana yi gafarta musu. Babu istighfari a yaren mala'iku. Don su ba sa sa. Istighfarin da nan su. Abinda suke yi shine tasbihi. يسبحون الله لا يفتحون تسبيحي سيكي باسا يدون أما باسا استكبار لم باسا سابا كيف كما سيأك يكبر سابا سيأك باك استكبار كتوبا كي استكبار كتوبا الله زيكر بيدا شيني لا منجا لا ملجا ولا منجا الله بارد عند ذنبك بارد عند ذنبك مكان sai dai ki a wajenka na yi sabon ce duk da ruwa waye a cikin wani baya sabon ba kullum wajen Allah muke koma ba kuma an jima ka sake sabon nan babban sabon da zan ce kowa yana yi ana shi ne yi da mutane yi ba kowa yana yi Safiya da alkhairi.
ba wanda ba yi ba sabo ba ne ɗazu ɗazun nan kai kuma yanzu ka zo kana jin wa'azi ba wajen Allah ka ciwo Ana lafiya.
ba haka ba ne baya ana an ce ba mun gama karatu da kuma zauna a tasa hirar ta nuna ba yi da shi ake ba Safiya da alkhairi. Ba da lafiya.
ya yi kaza ya yi kaza yi da shi ake ai abin da ya yi haka ne eh haka ne haka misala ce misala ce ai ni ba ta man abin da mutum ya yi kuke tattauna amma da zai ji ba zai ji daɗi ba shi ne ki ba sabo ne kuma wanda wasan wannan dai kowa ya yadda ni da kai da shi din muna yi. Kuma gaje ta zagi gwamna, ta ce ki kyauta ba, ya yi ma ba daidai ba, ka yi da shi, gobe ka yi jibi, ka je lahira ka tadda shi a kofa aljanna, kai kana can kana ɗaki. kiyaye Amin ya Allah.
a cikin da kuma baki da ya fi saboda matsalar shi ne sanda kake yi da mutum kyawawan ayyuka kake ta jefa masa wani kwarto ne a gabansa ne na yi da dukkan muna yi da kuma muna zagin su muna ta jefa masa kyawawan ayyuka muna ta jefa masa kyawawan ayyuka shi kuma ka san irin abin da yake tsakanin sa da Allah yanzu mutum ɗari miliyan ɗari biyu da wani abu a Najeriya muna ta zagin su mun gama zagin buhari allah cikin siyasa ya tafi yanzu shi ya san yana can tara masa ladan mu ko mu ta ɗaukar laifi amma kuma ga shi muna zuwa mai sallah guda biyar mu nemi afuwar allah ta shi da kiyamar dai to masallacin asuba kuma ku sake yi da wani ba shi to shi ne la manja la manja wa la manja minka illa ilayka Allah duk shi yancin da zan da duk sakon da zai wajen da zai zanta ku gane magana shi ne wannan magana zikiri ne mai girma in ba da ne dau zan nake son ka yi shi ya umarci albara bin hasib da muka baki da mu dinga yin sa mun zo kwance kwance mun ga mu shi kiyanci mu gaba ki daya yanzu aka kwanta baka sani ba ko ba a cikin wala a cikin idan ka yi Allah yana amsa sai ka kira ta shi salan kagan ka da bulahira ba tare da shi la manja wa la manja minka illa ilai amantu bi kitabika alladhi anzalta Allah nayi imani da littafin da ka saukar shi ne alqur'ani wa bi nabiyyika alladhi arsalt ya Allah nayi imani da annabin da ka turo mu zalaci karanta wannan zikir fahim mutta min lailatika mutta wa anta ala al-fara duk wanda ya karanta wannan zikirin ji manzon Allah a lokacin da ya zo kan shi fara bacci sai ya zamo a cikin baccin ya mutu ya dawo ba zalaci ka mutu akan musulunci an yafe ma da kanka wannan zikirin zalaci ya ce da manzon Allah da bara waja'ala waja'al kunna min akhir kalam ya zama shine karshen magana daga nan sai bacci duk sikirin da za ka yi ayatul kursi da sauransu duka bari wannan shi ne suke na ƙarshe shaki zala ce zama shi ne ƙarshen maganar ta ko baccin da ya zo baka kai wata magana an ka kai wata magana ka sake mai mai ƙarshe kamar shi ne closing abinda za ka rufe an rufe kiranci sai ka kwanta ka rufe bakinka ba za ka sake magana ba to mun ka gama cewa ya ubangiji na gama shakiyanci ba a laifi inda zan fake kuma sai a wajenka sauka na dawo wajenka Zata sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuma ka tashi baka mutu ba to alkhairin Allah zai same ka washe gari ana da ka karanta gari ya waye kuma Allah ya saki cewa da sauran kwanaki saboda haka za ka samu alkhairi da yawa ladan da wajen Allah subhanahu wa ta'ala albara ibn asis da annabi ya koya masa hikar sai yake sanya maimaita karatu a gaban annabi ya maimaita addu'a dan kar a samu kuskure sai ya ce faraddat faraddatuhun bi astadhkirahun bi astadhkirahun yace sai na maimaita dan in haddace a gaban manzo Allah fa kuntu amma da na zo a ciki sai na ce amantu bi rasulikan ladhi arsalta na yi imani da manzon da ka turo kana sai annabi ya ce la ba haka na ce ma ba ku gane ce ba haka na koya ma ba cewa ne da kai wa bi na kan ladhi arsalta annabi na ce ma ba rasul ba ka ga kalma da ita ce ka ga gwarai da ya mai mai tare da wannan kenan abinda annabi ya koyar da kai shi za ka ba na wani kun gane ba a canjawa annabi abu yace ba haka na koya ba wa fi nabiyyi ka nace wa bin babu wa rasulika menene bambancin rasulu da nabi ar-rasul ai gaba yake da annabi ba annabi shine wanda Allah ya bashi annabta amma iyakansa amma ar-rasul shine wanda annabi ne kuma an ce je ya gaya wasu kirayi wasu ai kaga aikin rasul ya fi na nabi yawa an bai cin ganin to shi sai dugo me yi fada sai shi shi shi albara sai ya ce wa bi rasulika sai annabi ya ce la ba haka na ce ma ba cewa ne da kawai wafi na kika yadda na faɗa haka ba an gane shi addini yadda aka ce kai haka zaki ba yadda kake ganin ya dace wannan zikiri yana cikin sirrin bukari da shi ka ɗauke shi ka haddace shi shi ne magana ta ƙarshe da za ka faɗa a bacci sai ka bacci idan ka mutu to duk kwamacalar an an ɗauke ma an yafe maka. ka mutu a kan musulunci waɗannan su ne sikirai da malam ya kawo a haishin musu na bacci amma akwai wasu wanda malam bai kawo su ba kuma sun inganta kuma suna da muhimmanci kowa ya rike su wanda na ɗebo su a cikin wasu littattafai ibn sunni ya kawo ibn hibban shekhu nasiruddin albani ya inganta akwai kuma abu dawud da tirmidhi da nasa'i duk sun kawo shine hadisin farwa ibn hamza wanda yana da muhimmanci duk wanda yake gudun zalaci duk wanda ya mutu baya shirka da Allah to Allah ya yi ma alƙawari zai saka ta sai manzo Allah ya ce kuna son nuna muku abin da ba za ku shirka ba za ta zo kusa da ku ba shi ne farwa ibn Nawfal yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana fi shi wannan sahabi sai ya zo wajen manzon Allah ce ya ma'aikin Allah alladhi shay'an aquluhu idza awtu ila qadashi ya ma'aikin Allah koya min wata addu'a ko wani zikiri da dan dinga yi na hawo kwanciyar bacci na hawo kan shi fada ta zan bacci fa qala alladhi sai manzon Allah ya ce masa iqra qul ya ayyuhal kafirun فإنها براءة من الشرك كدنجا كرنت قل يا أيها الكافرون تذوق الشبج ومن ذات سري كجبراك الشركة بحقا بلاك الشركة بحقا دي كل ذاك كرنت قل يا لوك تذوق الشبج زالت ذات سري كجبر من الشركة زالت سلسلة بيبا وفروة ابن نوفل صحابة سنة so haka kai ma ka dinga karanta ta tana cikin addu'o'in da za ka karanta suna hana mutum yin shirka duk matsalar shirka ita ce wani ma sai ka yayi san shirka akwai abubuwa da yawa wani ya je ɗauka sai ya ɗauka ba laifi ba ne amma shirka ce in ji manzon Allah ba a kiran wani in za ka faɗi in ba Allah zalla ce man istaghatha bi ghayri Allah faqad ashraka duk wanda ya nemi agajin wani ba Allah ba lokacin da haɗari ya zo ma lokacin da kai tasiri lokacin da mota ta yi kanka ka kama sunan wani ba Allah ba zala ce ka yi shirka haka duk mutum zai wani ce ya kula ko ya rasu lalla ta shirka ce in ji annabar da kansa kuma din muna yi ko ka kama sunan wani ya shekuwa ne ko yawa ne wannan shirka ce to haka mu guje ta ta ga mutum wani bai san shirka ba saboda babu wani halitta da ya kai manzon Allah su zama saboda ne da muka ko yin hannun wani neman kusanci amma kuskure ko kuma rantsuwa zalla ce in da ku rantse ku rantse da Allah duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka in ka ce na rantse da faran kwasa ko na rantse da manzon Allah shi ma shirka ce ba a rantsuwa sai da Allah man kana halifan falyahlif billah aw la yus aw la yus wanda zai rantse ya rantse da Allah ko shi to ga maganin da zai sa baka san kana shirka ba za ka fara ci saboda haka garin da karanta kul ya ayyuhal kafirun kafin ke bacci isa manzala sallallahu yana addu'a yana cewa ya ubangiji Allah ka tsare ni in yi kalmar da za ta kai daga shirka ina sane kuma ka yafe mu wanda ban sani ba kaga irin wannan wani bai sani akwai ya ita ma shirka ce shirka ce karama ba ta fitar da kai daga cikin addinin musulunci amma in ta taru kuma za ta zama babba shi ne yin abu don ka burge mutane ko yin yin abin da ya dace don kar mutane su ce taru ka sake an fahimci magana ta ma shirka ce cikin wannan mutane suna yi musu sani wani bai sani ba in ya sani ba zai ba so haka waɗannan mutum ya kiyaye su sannan ka dinga karanta wannan kuliya yau kafirun din kafin kai bacci zikiri na gaba wanda tafi za mu rufe shi kuma ya waje kowa ya dangane shi hadisi ne ga ta ce wanda ibn hibban ibn sunni suka ruwaito daga abu huraira abu huraira Allah ya dade shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya ce man qala hina yahwi ila firashi duk wanda ya karanta wannan zikirin lokacin da ya hau kan shi fada sa sabauci sai ka ce zama wannan shine zikirin da za ka fara kana hawa kan shi fada kafin kai ka san kwanciya ka zo kafin ma ka ka kashin gide sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu a kiyaye tsarin akwai irin su irin su amma akwai bambanci wannan ka kiyaye ta yadda manzo Allah ya faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir dai kenan wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuna nauyin shida a wannan tsara akwai inda ake bin su da wani tsari daban amma wannan na kwanciyar bacci kana zuwa kan shi fadaka sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir na biyu su wala haula akwai wawu wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim akwai karin al-ali al-azim sannan sai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikirin ruke nan nawa shida ku kiyaye la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله أكتن والحمد لله قلوا ولا إله إلا الله يب ما يسلك والله أكبر شدا manzan Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan lokacin da ya zo kan shi faɗa su tabbaci Allah ya yafe masa duk laifin duk sadabansa an yafe masa ko da sun kai yawan kumfa duka kar wani ya ce ma manya ko ƙanana duka idan ƙanana ne annabi zai ce ƙanana sai ya ce sadabai wannan sunansa wankau da daddare wankau kana so aka karanta ka hau kan shi fada bayan ka gade ta sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu wa lahu alhamd huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla kaka mun da wawdin sai ka sa wannan wawdin kuna ji yanzu annabi wani canja annabi ya ce ba haka na gaya maka to ka yadda annabi ya faɗa haka za ka faɗa ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكري شدة زال يتي تسلن بنت عن يجب هو دعي ونسنتي كفر هذا فضل الله فلا لا شيء لقول الله يبتيه من يشاء wannan yana cikin zikirin bacci ibn hibban ya kawo hadisi ibn sunni sun kawo shekhu nasiruddin al-albani ya su ne mai kanaci to aka ka dinga karanta shi ne zikirin farko wanne ne zikirin na bacci na ƙarshe shi ne wannan da muka yi a littafi Allahumma inni aslamtu nafsi da karike ya na farko ga kuma tarin wasu a tsakiya ga na ƙarshe an gane wa'annan shi ne babu zikiran bacci mun gama shi yau saboda da abin da za ka yi ka ɗauki littafin ka ya zama yana kusa ba kunama ba muci ba kuka ba aljani ba shekan ba wanda zai je ka daga kasuwa ko daga ofis yana neman kujerarka in dai ka karan kasuwa da ba abin da muci in ji mun san Allah sabbi daga wajen sa in ka yarda zai ma aiki in kana kokonto ba ya ci to wata magana da baya domin Allah ya ci mana shaida ya ce wa ma yantiqu an hawa in huwa illa min wahayin yuha annabi baya faɗa abu daga sussan zuciyarsa abin da ya faɗa wahayi ne in ci ji Allah to ga duk abin da annabi ya faɗa tabbas to ga muriki kiyaye a zikirai na mala ba abin da zamu ce da Allah to sai dai mu masa dukiya mun gode ya bai Allah ya masa salati rokan masa Allah ya bashi wata daraja ranar alkiyama ita ce wanda yace mu rokan masa bayan kiransa ba abin da annabi annabi ya ga mai ya ga mai Isa annabi da ranar da zai rasu yana kan shimfiɗar kwancinsa a shimfiɗar daga nan bai fi minti goma ba ya rasu yace mu yace da sa kada yace na ban muku abu guda biyu. in dai kun rike shi ba za ku bata ba. ku rike Qur'ani da magana ta kitaballahi wa sunnati ita ce sunnan muke ta karanta in dai tarihi ta sha duk damuwarka wato kana son ka samu nutsuwa cikin sira tarihin manzo Allah za ka samu nutsuwa ma annabi yayi kaza annabi yayi kaza annabi a gidansa annabi a kasuwa annabi a masallaci annabi a kan titi annabi ya je kan bola ga abin da yake ya je mahauta ga abin da yake ya shigo masallaci ga abin da yake ya zo kana da addu'a ya ce ma ba haka za ka yi ba ga yadda za ka yi addu'a masu ya koya Allah na musu duk wanda yake da bukata in ka bi yadda annabi ya koyo za ka ga bukata in ka raba ka raba zuciya ce ta rawa sai a rabu da kai sai dai ka gane duk bukatar ka kuma wajen Allah duk damuwarka ka yawa Allah yana jin ka duk wani matsayi da ka ga wani yana da shi da wata dukiya da wani yana da shi take birge ka koma wajen wanda ya bashi da kai da shi duk sunan ku baki babu ɗa ba kan Allah ciki babu ɗa ba kan Allah ba shi kansa ba shi da mata ba shi da uba ba shi da iyaye ba shi da dan yalid da dan yulad uku ce so haka na san waye na duk girman matsalar gawa wani kake zaton cewa tunaninka zai ma gabu da shi Allah kai kai wa wani kaza ni ma yi da ni da shi duk bayan ka ina yin sujada yana yi wana san kai ne ki bayar kai wa Allah ta san kun gane ai yanzu ana ta yawan faɗa wa kan mu gane idan ka koyi roƙon Allah ka sake da ake roƙon sa ba ruwanka da wata damu ba wata matsala da za su a ofis ne akwai wani ogan ku kai ne ka cancanci kujerar zai ritaya ko yayi amma ga wasu can suna son su yi ma kursi kuma kuma da daddare ka hau kan buzu ka kewa Allah kuka i kai masa suka Allah ina son kujeran nan dan ina son in amfani da ita wajen hidima ga addini da addini kuma ga wani yana kuma ni ya cancanta in zama wani ko ban cancanta ba za ka iya ban cancantan man da ita dan innaka ala kulli shay'in qadir akwai abin da ya gagara Allah Allah ba abin da ya gagare ka ka fi karfin komai in ka bani kuma ba abin da zai toye shi wanda yake dai ma din Allah sa maka wani waje kai shi wani wajen falalaka tana da yawa amma ni ta nake shi ita nake shi ka iya yi masa bayani da alam na sharaha dalla dalla kenan kun gane Allah dalla dalla yake masa ka yi bayani ya san ko baka faɗa ba ya san me kake nufi amma in kai masa haka Allah yake so matsalar mu ba mu da lokacin addu'a yanzu kowa in yi sallah yayi addu'a sa a sallah shikenan sai ko gobe amma ka samu lokaci ka zauna minti goma sha biyar ishirin talatin kana ga Allah matsalolinka ba mu da wannan lokaci kuma Allah ne ya ce ya ce واستأذن ربكم الله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم Allah ya ce ku samu lokacin da za ku roƙe ni, ni kuma na yi muku alƙawarin sun saurare ku don amsa. Ku ba mu da lokacin. A ji kana ta babu cikin neman kuɗin kuma ga inda kuɗin yake. Ku ga mai kuɗin. Shi ne mai kuɗin. Kuma mai kyauta ba mai rawa ba. Kuma mai shi. Kuma ba abin da zai ci. Shi bai da buƙatar kuɗin. amma yana da shi taska taska taska taska sama da kasa walillahi khaza'inu samawati wal ard Allah ya ce taska sama ta wace ta kasa ta wace kuma ba abin da zai da kuma kana so to yace kuma to kana so ku ta roƙe ni sai iya baka ba tare da ka roƙa ba mutum nawa ya ba ba su roƙa ba amma kai din kana so sai ce roƙe ni domin roƙon ma wata ibada ce sai ya baka kuma sai ya sa ma albarka ce saboda ka roƙa ta yi ibada shi wancan ba shi kawai aka tashi ya yi gada kawai sakalalan haka ya samu kai ko kace ni ma ina so ya ubangiji ka bani mai albarka kai mun kaza kaza kaza kuma ka tashi ka zama mai karamin bugogoro Allah ba zai masa da karamin bugogoro kato za ka je masa da shi in bukatar ka ta miliyan ɗari ce tafi can wulwula sama haka annabi ya ce duk wanda zai roƙi Allah ya roƙe shi da katin masai domin ba ka roƙon marashi ko talaka ko mai roba me shi ne ne bayarwa kuma wanda ya alƙawari wanda baya saba alƙawari Allah baya saba alƙawari ya tsayar da mu na jin bai da matsalar da shi jiwon sai an sallame shi ne ko Allah ya sallame shi shi sa ya ce lokaci ya yi sai kuma shi haka amma muna da bukata wajen Allah ka dinga samun lokaci wa Allah ko da a wukiyan da ba ka zuwa aiki ko kasuwa wadata gani asabar lahadi sami lokaci wani lokaci ne mai tsaho tsakanin wata sallar zuwa wata kana gida ranar lahadi ba ka je ɗaurin aure ka dawo in kai sallar azhar sama rana tana da zafi a lokacin in kai sallar la'asar yi zaman ka a masallaci yi karatun qur'ani yi istighfari yi salatin annabi daga hannunka yi ta yi wa Allah magiya har magarba ce wadda haka a ce weekend guda na wata ɗaya guda ka gani akan wata bukatar ka in faru wata bukatar ka a wannan lokacin ita ke yawa Allah ko dai tsakanin asar zuwa la'asar ko la'asar zuwa magarba ko magarba zuwa isha sanda ba za a dame ka ba sanda ba wani hayaniya saboda shine hankalinka zai tattara samu wata bukata gwada daga wannan satin ka gani samu wata bukata da ta dame ka jirge ta Allah wannan bukata kai ne mai bayarwa kai kuma ka ce mu roƙe ka ni yanzu na ba da lokaci ga baki ɗaya na zo ina yin abin da ka ce roƙonka nake a wannan bukata dan karamci dan rahama dan jin kanka kasancewarka ba ka da ɗan ba ka da iyaye ba ka da aboki ba ka da mata kai ne tilan sarki wanda kowa a wajen a wajen ka yake da bukata shi ne asamar kowa a wajen ka yake da bukata kai ba ka da bukata a wajen kowa Allah bukatan nan ba ta gagar ke mu ba. an kai mun ba abin da zai tawaya a cikin a cikin mulki kuma ba na neman ta wajen wani kowa a wajen ka yake ke wa annabi salati ka maimaita ta kak iyakar ta kenan jumla biyar sake maimaita in za ka yi ta so dubu inna Allah yuhibbul mulahina bid du'a Allah san yana son masu naci akan abin da suke so su tanaci wallahi za ka ga abin da Allah zai zai amsa ma amma ba mu da lokacin ne sai mutum kawai sallar azhar ya zo an yi hub ya ce magariba hub ya ce samu kai awa daya kai ne wa Allah magiya man daqqal baba wa najja wa lija wanda yaje ta kunkusa kofa za a buɗe masa. Ka zo kana ta kwankwasa ban ƙofar wanda yake me shi mai bayarwa, wanda ya ce shi ya ce zo rubuke ni zan ma. Kai ne kake saba alkawari amma shi baya saba. To ga shi ta yi roƙon sai ya ci sama. Mu gane ya dace wa Allah. Ka samu lokaci. Za ka ga ƙiƙiƙi cewa duniya da za ka ƙiƙiƙi. Duk girman matsala, ka kai Allah ne? ta kai girman Allah babu kana cewa Allahu akbar matsalan nan Allah ka bar girman ta. ka rubuta mun za ta sa annabinka ya ce addu'a tana kautar da matsala a kautar mun da ita yaya za a kautar kai ka sai kar ka ce Allah abu ta kaza abu ta kaza abu ta lungu ka- ba ruwanka da wani ba ruwanka da wani ya ubangiji ina da matsala ta kaza yaya za a warware ta kai ne ka warware mai ita ta warware min ba wannan ba ba wannan ba akwai matsaloli da yawa da ni shiga duk ka warware min wannan ma a warware min ita ta yaya za a warware ta Allah ke kasa ni dai yana kawo kuka na wajenka ko bangwara a gabanka saboda kaunar da nake maka saboda kaunar ya shi ban roƙi kowa ba. ban zo wajen wani ba kai na zo wajen ka Allah Allah karka bar mu tafi Allah annabinka ya ce wanda ya daga hannu ya roƙe ka kana jin kunya ka kyale shi haka ba a ji kunya ta nema Allah tashi na daga hannu ku yi wa Allah kyakkyawan zato kuma ka san da kake addu'ar ka sa a zuciyarka an amsa karka wani uku duk sanda ka gama addu'a ka tashi ka ji kana jin manna kana jin daɗin addu'ar da ke to an amsa ma kun gane ta yi addu'a da ka gama sai kake jin wata annashuwa da farin ciki ba fa an baka abu bane amma ka ji a jikinka kana jin daɗi to an gama ana yi ma bishara amsa Allah ya amsa abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu dadin sa ni ya rabu abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka